أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka ɗan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufa ce haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka wato littafin addurar alfahira fi tali ala manzumati sairi ila Allah wa dar al-akhirah matashi darasin mu yau zai kasance a feji na 24 a kuma baiti na goma a inda shi mawallafin yake sifanta bayi na gargaru da sufofi na girmamawa ga Allah maɗaukacin sarki sai ya ce shakarun labi aulal khala'ika qablahu bil qalbi wal aqwali wal arkani su bayi nagari ya ce shakarun labi aulal khala'ika fadalar sun yi godiya ga wanda ya jibinta wa bayan shi fagalan shi ma'ana wanda ya ni'imta al'ummar shi da fagala irin tashi to sun yi godiyar da kalbi da zuciya wal aqwal da kuma a magance shi ne godiya da harasa wal arkani da kuma gabansu baki daya a shukuru idan an ce godiya ya kunu bilkalbi zai iya kasancewa da zuciya wahuwar da itiraku bi ni'amillah shine furici da ni'imomi na Allah madaukakin sarki da yayi wal ikraru biha da kuma furici da waɗannan ni'imomi wa adamu ru'yati nafsihi ahlan laha da kuma rashin ganin da mutum zai rika yi wa kanshi cewa shi ahalin ni'imar ne ko fawaran ma'ana ya ajiye tunanin shi a gefe guda cewa baiwa ce da ni'ima Allah madaukakin sarki yayi marba dan wani matakin da ya taka wanda ya zama dole sai an yi haka ba bal hiya mahdu fadl rabbihi a'a tsantsan fadalan ubangiji abin nufi anan ta yi wani ya tashi a gida daga cikin gidaje irin na ilimi gidan karatu to idan Allah ya bashi wata ni'ima sai ya ganin cewa ai dama ya cancanta ya tafi cikin ni'imar in an gida aka yi da yanda ya tashi to kuma a gefe guda kan ga wani wanda bai tashi a gidan irin wannan gidajen na karatu ba kuma yana da ni'imar da wanda ya tashi a gidan karatun ba ne to sai mutum ya fahimta cewa wannan fagala ce da ni'ima ta Allah madaukakin sarki ke zaɓar wanda ya so ya ga dama sai ya bashi ta wa ya kunu bil lisan godiya ga Allah ya kan kasance da harshe wa huwa sana'u ala Allah biha shine yaban Allah madaukakin sarki da abin da yi wa mutum na ni'ima a bayan godiya gare shi wa tahaddathu biha da kuma zantar da ni'ima shi yasa Allah ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith idan Allah madaukakin sarki ya ma ni'ima ka fada ba laifi bane domin fadar ni'ima da Allah madaukakin sarki ya bawa shi kanshi yana babin godiya da ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mutu wa yakunu bil jawarihi kuma shukuru yakan kasance bil jawarihi da gabbai wa huwa kaffuha amma asillah shine kafe gabbai daga barin saba wa Allah madaukakin sarki والاستعانة بنعمه على طاعته da kuma neman taimako da ni'imomin da Allah ya yi wa mutum wajen yi maslaha wa anna a'taahu shay'an min ad-dunya fa in a'taahu shay'an min ad-dunya shakarahu idan Allah madaukakin sarki ya bawa bawa wani abu daga cikin ni'imomin duniya shakarahu alai zai yi wa Allah madaukakin sarki godiya akan wannan ni'ima wa in zawwa anhu shay'an minha idan ko ya anshe wani abu na daga cikin ni'imomi a hannun mutum shakara ko ai ba har wayo mutum sai ya godiya ga Allah madaukakin sarki id rubbama kanat ni'matuhu alayhi sarifatan minhu sharran a'zama minha is domin kuwa rubbama kanat ni'matuhu alayhi so tari ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan mutum takan kasance sarifatan minhu takan canza daga barin ni'imar zuwa ga sharran wani sharri a'zama minha wanda yake wannan girma ko kuma sarifatan minhu ta canza mar sharran wani sharri a'zama minha mafi girma saboda wannan ni'ima wa in waffaqahu liqa'atin min at-ta'at idan Allah madaukakin sarki yayi wa bawa muwafaqa yi masda'a daga cikin da'o'i ra'al minna sai bawa ya ga wannan fabala ce da baiwa lillahi ga Allah fi tawfiqihi laha wajen dacewar shi da wannan ibada wa shakarahu alaiha sai wa Allah godiya har idan aka wayi gari yau bawa ya zama mai kula da sallah to sai ya yarda cewa ni'ima ce da fabala Allah madaukakin sarki yayi masa sai wa Allah godiya kan wannan to shine sai malamai ke magana akan kalmar ashkuru wanda mun sha magana akan ta shine sarfu jami'i ma an amallahu bihi fi dhatillahi tabaaraka wa ta'ala idan an ce ashkuru shine yin amfani da dukkan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi wa dan adam kai amfani da wannan ni'imar wajen yi wa Allah ba'a wannan shine godewa Allah a wannan babu to malamai suka tattauna cewa menene bambancin ashkur da kuma alhamdu wanda ababin fassara akan fassara shi godiya ga Allah ashkurulillah a ce godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah a ce yabo da godiya dai sun tabbata ga Allah madaukakin sarki kalmar alhamdu ko lafazin alhamdu lafazi ne da ake gode wa Allah madaukakin sarki da shi amma da fatar baki cikin abin da Allah madaukakin sarki yayi wa bawa na ni'ima wanda ya ji dadi ko kuma abin da ya ji abin da Allah madaukakin sarki ya jarrabi bawa da shi rashin jin dadi wanda yakan takaitu a lafazin fatar baki kadai wanda na sha faɗa cewa yau za a zo a ce mutum an gida lissafi a dukiyarka an samu riba a wannan shekaran zai ce alhamdulillah a kuma gaya mar an gida lissafi wannan shekara an samu faduwa zai ce alhamdulillah a gaya mar cewa an samu karuwa a gidanka alhamdulillah a ce kuma yaronka ya rasu ya ce alhamdulillah an ɗaurawa wani aure ce alhamdulillah wani ya rabu da matar shi alhamdulillah shi yasa manzo Allah ce alhamdulillah ala kulli hali godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali sawa'un abin yayi ma dadi ko bai ma dadi ba dai alhamdulillah to amma ashkuru dukkanin gabbai baki ɗaya suna da gudunmawar da suke bada wajen yi Allah godiya idan mutum ya lissafa gabbai nashi dukkan su baki daya kowace gaba amana ce Allah madaukakin sarki ya ba mutum sannan akwai wazali ayyuka akan wannan gabar na ayi ko kuma a baki wanda tsare umarnin ayi da'a ne hannuwa daga barin abin da aka hana ga wannan gabar da'a ne domin gaban mutum wata gabar ba ta aikin wata gabar daga cikin ayyukan gabai aikin baki shine yin magana da kuma bambance ɗanɗano na abu subhanallahi azim wani za ka samu ga bakin nashi yana magana duk ta'abirin da yake son yi ta'abiri na amma fi babirihi abinda ke cikin zuciyar shi zai yi ta'abirin shi da baki amma bakin baya bambance mai zaki ko mai dashi da fahimci wannan wani kuma idan ya sa mai zakin ko mai daci zai ji amma baya iya magana ashe ni mace ta Allah madaukin sarki wani za ka samu ga hancin yakan iya shaka ya shaƙi iska ya fidda amma baya jin kanshi baya jin wari daga lokacin da ka saka shi daki ɗaya da mushi ba zai ji wani mushen ba amma cutuwa zai a cikin shi kuma ashe ka ji ƙanshin ni'ima ne haka nan ka ji wari ni'ima ne idan ubangiji ya ga dama lokaci ɗaya sai ya toshe hanyar numfashin ta hanci sai dai mutum idan numfashi da baki wannan ma ni'ima ce ta Allah domin kaddara yau idan mura ta kama mutum wanda ke toshe hanci da ba ka da hanyar numfashi ta baki a zaka amma saboda ubangiji ya nuna ma cikar kudurar shi numfashin ta hanci ya fi daɗi domin sau tari ko bacci kake yi idan hancinka ya done bakinka ya buɗe da zaran bakin ya rufe kaɗan sai ka farka amma idan ta hanci kake numfashin baka farkawa shi ke to saboda Allah maɗaukin sarki ya tunatar da kai ni'ima daga cikin ni'imomin shi yanzu idan zaka gane ɗanɗanon abu yana da daɗi ko bai daɗi baka sanyawa hanci a baki zaka sanya idan kana son ka gane kanshi ko rashin kanshi ba ka kara a kunne don ba aikin kunne ba shi yasa Allah ya cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da za ku iya kidan ya ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi muku ba za ku iya lissafa su ba yayin da a gefe guda kuma akwai halittu na Allah madaukakin sarki waɗanda ba sa gani ba su da hasa ta gani sai dai sukan iya bambance kusancin abu ta hanyar ji da kunne za su iya gane sun zo kusa da abin ko sa nesa da shi wasu kuma ta hanyar shaƙa za su iya gane daf suke da abu kaza ko suna nesa da shi to dukkan ni'imar da Allah madaukin sarki ya bawa yayi amfani da wannan ni'imar wajen yi wa Allah madaukin sarki godiya domin ba ka sanin ni'imar ni'imar ce sai kaga wanda baya da ita ko kuma takan da ke tare da kai idan Allah madaukin sarki ya jarrabe ka yanzu wanda yake gani baya sanin ganin ni'ima ne sai idan ya kalli wanda baya ganin ya kalli makafu abun gudu zai kama a ruga ba zai yi ruga sai an ja shi to ashe ko in haka ne bai kamata mutum mai hankali wanda ya san abin da yake yayi amfani da hassa shi ta gidajen saba wa Allah ba wani sa'in baka sanin hassa ta kamawa ni'imar kama abu da hannu da ce sai ka kalli wanda baya da hannu ko kuma a jarrabi mutum da ciwon hannu ciwon hannu da baya sarrafuwa mutum ga da hannu shi wanka sai an yi masa to a irin wannan abin da ke a shukuru shine gode wa Allah cikin dukkan ni'imomi da Allah madaukin sarki ba ka duba ganin ka tsada ke da akwai kada ka shigartar da kallon ka wajen kallon abin da bai dace ba ka rakkaza ganin ka wajen kallon ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ayat qur'aniya da ayat kauniya hakanan ji da Allah madaukin sarki yayi ba kada mutum yi amfani da shi wajen sauraron abin da yake barna ne sautin da bai dace ba mutum ya saurari abin da ya dace wannan shine godiya ga Allah madaukakin sarki wallahu musa'id sahibu tawakkul fi jami'i umurihim ma abazli juhudin fi ribar rahman sune waɗanda sahibu tawakkul suka abuci dogaro ga Allah fi jami'i umurihim a cikin dukkanin al'amuransu ma abazli jahadin tare da bayar da kokari matuƙa gaya fi ridar rahmani wajen neman yardan Allah maɗaukakin sarki yakmulul abdu bi hadaini al-amrayni bawa yakan taka matakin kamala ta hanyar waɗannan abubuwan guda biyu wa huma sune at-tawakkul ala Allah dogara ga Allah maɗaukakin sarki wal ijtihadu fi ta'atillah da kuma mayar da hankali da kwazo da kokari wajen yi wa Allah da'a ويتخلف عن الأب الكمال بفقد واحد منهما akan samu takhallufi ja baya daga barin bawa abadin kamala nan waye takallafu kamalu anil abd mun fahimta kamala zai kicika daga barin bawa saboda me bi faqdi wahidin minhuma saboda rasa ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu idan sifantuwa da tawakkali da kuma ijtihadi kamala ne to sai mutum ya zama yana da tawakkali amma baya da ijtihadi kaga babu kamala tare da shi ko ko ya zama yana da ijtihadi babu tawakkuli babu kamala tare da shi fa haqiqatu tawakkul haqiqanin da dogaro da Allah tajma'u amrayni yakan tattaro abubuwa ne guda biyu al-i'timad ala Allah dogara ga Allah madaukakin sarki wa thiqata billah da kuma amintuwa da Allah mun fahimta al'itimad ala Allah wa thiqata billah wato mun tattauna wannan abin a darasin mu da zuna yamma a littafin tariqus salihin ila rabbil alamin wato nau'i na al-yaqin billah sakankan cewa da Allah madaukakin sarki kada a samu adna shak ko adna rai a cikin zuciyar bawa dangane da ubangiji shi fayatamidu ala rabbihi bi qalbihi bawa ya dogara ga ubangijin shi a zuciyar shi fi jalbi ma yanfa'uhu fi amri dinihi wa duniya wajen jawo abin da zai amfane shi a al'amarin shi na addinin shi da kuma duniyar shi baki daya fa yaqra'u min nafsihi wa hawliha wa quwwatiha ya kukuta min nafsihi a ran shi wa hauliha da dabararta wa kuwatiha da kuma ƙarfinta wa ya fi billah ya amintu da Allah fi husuli ma yanfa'uhu wajen tabbatar da abin da ko ku tabbatuwa da abin da zai amfane shi wa daf'i ma yadurruhu da ture abin da zai cutar da shi wa yajtahidu fil asbab mutum yayi kokari ya mai da hankali wajen sabubba allati biha yatawassalu ila al-matlub wanda da wayannan asbab ne zai iya zuwa ga abin da yake nema anan a lokacin da bawa zai jingina al'amarin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to ijtihadi bakin gobanin shi baya halatta ka shiga gida ka rufe a ka shiga gida ka kwanta ka bar kofa a buɗe ka ce ka dogara ga Allah madaukakin sarki ai Allah shi ke ba da kariya ba kaurin gida ba in Allah ya kaddara barawo zai shigo zai shigo ko da kauri ko ba kauri wannan ba dogaro da Allah ba dogaro da Allah ba sai idan ka shiga jaji kaurin sai ka rufe wannan kaya aiki kenan ka yi ijtihadi bakin abin da zaka iya idan ka shiga gidan kuma sai ka bar wa Allah al'amarin shi ka shiga gida abin da kake iyawa abin da zai biyo bayan wannan wanda baka iyawa sai ka bar wa Allah madaukin sarki ya iya maka to da yawa za ka samu wasu a wani babi rashin kyakkyawan dogaro zuwa ga Allah maɗaukin sarki ke ba ta al'amuran mutane musamman kalmomi da mutane ke yi suna ganin su ba komai ba amma girma gari sa'un Allah idan mutum ya yi aikin ba daidai ba sai ka ce marwa da ba daidai ba ne Allah na fishi da ɗabi'a Allah na fishi da aiki irin aikin da mutane sai yi kaza sai sai maka tun rar gina razaya shi fa Allah ya kaddara abin da zai kaddara mutum dan wuta ne amma dan aljanna yanzu abin da yake so ka bar shi ka kyale shi yayi abin da zai yi kawai in Allah ya hukunta dan aljanna dan aljanna in dan wuta ne dan wuta ne wannan kuskuren fahimta ne dole akwai bukatar yin ijtihadi da kokari shi yasa ayoyin alqur'ani da yawa suka zaburar da kyakkyawan sakamako ga wanda yake kyakkyawan aiki da kuma sakamako mara kyau ga wanda ya muna yanzu ka kaddara sai ka ce ɗa kake so ka samu ɗa a ambace shi ɗanka ne aka ce ka yi aure ka ce ba za ka yi aure ba in Allah ya kaddara za ka samu ɗa za ka samu in Allah bai kaddara ba za ka samu ba samu ba ga yawan ta hanya za ka samu ɗan da za a ce ɗanka ne hatta a shar'ance ɗanka ne zai iya gada ka ta wace hanya za ka same shi ba ka aure ba tsayyar aka ce ka ci abinci ka ce kai ba ka ci abinci ba in Allah ya kaddara za ka rayu za ka rayu in za ka mutu za ka mutu amma dai abinci ba ka ci in ka mutu ba ka sheka mutum shi kashe kan shi to dole ne ka yi aiki yadda ya kamata ka yi sannan sai ka bar wa Allah madaukakin sarki abin da kake iyawa wani ya kawo dabba shi ya sake ta manzo Allah ya ce wa ka barwa sai na barwa Allah ce ya daure ta sai ka barwa Allah idan kai ijtihadi ka kayyade abinka ka iyakance shi to abin da kake iyawa kenan idan wani ya shigo shinge karya kayan ka ya dauka to wannan sai a yi tibarin shi dan fashi ko barawo Allah madaukin sarki da tadama wa tafsilu zalik karin bayani akan hakan annabu iza azama ala fi'li ibada idan mutum yayi niyya a bisa aiwatar da ibada badala juhudahu sai ya bayar da ƙoƙarin shi matuƙa gaya fi takmiliha wa tahsiliha wajen kammala ta da kuma kyautata ta idan mutum zai yi sallah sai ya yi sallah irin yadda annabi ya koyi wala yubqi min majhudihi maqdura a cikin kwazonka da kokari kar ka rage komai i- iya iyawarka kar kai sako sako yadda mutum baya sassauce jin neman kuɗi to haka na cikin aikin ibada ibacin kokarinka wa tabarra'a min an-nazar ila nafsihi wa quwwatiha lalle mutum ya kukuta daga barin duba ya zuwa shi karan kanshi da kuma karfin shi ballaja ila rabbihi a mutum ya fake zuwa ga ubangijin shi wa tamada alai ya dogara zuwa ga Allah fi takmiliha wajen kammala ibadar shi wa ahsana zanna ya kuma kyautata zato wa wafika fi husuli ma tawakkala bihi alai sannan ya amintu a ran shi wajen saduwa zuwa ga abin da ya tawakkali zuwa gare shi idan mutum ya zo zai yi sallah tun daga kabbarar harama har zuwa sallama mutum ya yi sallar ala ahsani hai'a a aikace sallar ya yi ta baki iyawo shi tun daga farko hakar shi to idan ya yi sai ya rinjayar da zato zuwa ga Allah maɗaukin sarki cewa Allah ta wannan shi da abin da ke iya amma ba mutum ya zo ya kujoron sallah ba ya bubbuga ya nuna wa mutane ya yi shi sallar ta an sa'o Allah maɗaukin sarki ko wata ansu ba shi dai ba abin fargaba wa idan azama ala tarki masu ya idan yayi niyya wajen barin aikin sabo kadda atku nafsuhu ilaiha kuma ranki ta gayyace shi ta kiraye shi a ji aikata aikin sabon bazala juhudahu fil asbabil mujiba li tarkiha to anan fa sai ya kokari sosai wajen duba da sabubba wanda ke wajabta cewa lalle a bar wannan aiki shine tunado ayoyin alqur'ani masu girma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi duk abin da ya san zai taimaka mar wajen nisantar aikin sabon mutum ya gobari minat tafakkur biha wajen tunani akan wannan wasarfin jawarihi anha da kuma kawar da gaban shi juyar da gaban shi daga barin sabon sun ma'atama da ilallah sannan ya dogara ga Allah madaukin sarki mun fahimta wato mutum ajizi ne misali mutum ya kaddara yau sai ran shi ya raya masa cewa zane yake sun yi ko kuma wata fursa ta bayyana gare shi ta yi suna to akwai asuba wanda ka iya hana mutum ya aika fada cikin wannan aiki na farko dai tukun mai tuna ayoyi na da qur'ani wanda suke magana kan zina wanda Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqrabu zina wala taqrabu zina dukkan hanyar da ka iya sanyawa kai zina kar ka kusance ta saboda zina alfahasha ne kuma tir da wanda ya wannan aiki da ayoyin da suke da alaka da wannan idan mutum zai yi matawa sannan abu na biyu mutum ya tuna hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke magana akan zina cewa wanda zai yi zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina akwai imani tare da shi kuma sai mutum ya tunato hadisai na manzon Allah wanda sai magana kan azabar zina sannan mutum sai ya raya a ranci to shin wai yanzu zinar da yake sun yi shin in diyar shi ce aka yi ta zai ji daɗi a sai ji babu daɗi to wannan fadiyar wani shi idan yayar shi ce zai ji daɗi a to wannan fadiyar wani shi idan ɗan shi ce zai ji daɗi a wannan fa ƙanwar wani shi idan mahaifiyar shi ce zai so ce a wannan fa mahaifiyar wani ce kaga sai ya zama dalili ne da inya da tunani da hankali zai sa sai bari sannan kuma sai kadar cewa komai zai iya faruwa fa yanzu yana cikin yin nan a iya kama su da asirin shi da fi kuma asirin shi tashi to amma kasan idan shi ya galaba kan mutum duk wannan bai hasashen wannan abubuwa wanda yake ji a jika cewa zinan ce laifi yake to yakan dogara da istighfari ne kawai yace zai yi amma zai tuba Allah sauka na taɓa gaya maka wani lokaci unguwa na je na dawo na iske wani saurayi da buduwa sun yi wani zama maras kyau haka a kan goshin mota sun zauna shi da ita cinye su haka hali a lokacin irin waya tana sabo shi wannan haka ba kowa ke da ita ba ma irin wannan shafa-shafa din ba abin da babu can gani har na washe sai na sake dawowa ganin yadda ne musulun bai kusa sun gyara da masu na ce da Allah ba tafi na ce yanzu in za a ce mahaifiyar tana budurwa mutuniyar banza sai an taba kama ta da wani sun yi zama irin wanda ba kai ranka zai ba daɗi sai shi a na shi to wannan ita ma wata akwai yiwuwar ake ba da labari in wani ya gan kuwa ke ki kaddara a ce mahaifinki yana yaro ko matashi mutum ne wanda baya da kamewa wata ran an taba ganin shi sun yi zaman cinya da cinya shi da buduwa ya za ki ji ta ce ba daɗi na ce to in har ba ku san mahaifan ku sai me yasa kuke lahar kawai abin da suka dan iya yi ko su dan maza kaɗan haka ba abin da za a fasa wallahi abin da suka yi kenan to wanda ko abin da ke faruwa yanzu tun an wuce wannan tunda wannan sama da shekara kusan goma sha biyar ko sha shida ya wuce yanzu layin da ake tafiya kan shi a wannan mu Allah sauka to shine sai ke cewa mutum ya dogara ga Allah madaukin sarki wa laja'a ilayhi fi ismatihi minha wa ahsana zanna ya kyautata zato bihi fi ismatihi lahu fa innahu idza fa'ala dhalik idan ya aiwatar da hakan fi jami'i ma ya'ti cikin dukkan abin da yake zuwa wa yazar da abin da ke rabuwa ruziya lahu falahu insha Allah to sai ayi wa mutum fatan samun rabo in Allah madaukin sarki ya yarda idan mutum ya bayar da kokari matuƙa gaya cikin abin da zai iya wanda bai iya ba shi ga Allah to kuma sai a jingina al'amar zuwa ga Allah a yi mata kyakkyawan zato ta izinin Allah wa amma man ista'ana billah amma wanda ya nemi taimakon Allah wa tawakkala alayhi ya kuma dogara ga Allah ma tarkihil ijtihad lazima lahu tare da barin shi ga ijtihadi na lizinta gare shi fa hadha laysa bi tawakkul wannan ba tawakkali bane bal ajazun gajiyawa ce wa mahana kuma wuladanci ne da gargas mutum ya dogara ga Allah amma ba zai tashi wa kwakwasa ba yanzu kamar ɗabi'ar mutanen da ke dogara da maula kawai shi mutum ya yi sana'a ba zai iya ba yana ganin abin kunya ne ya fi ƙarfin sana'a amma kawai sai ya je ya mika hannu can a bashi ya mika hannu can a bashi can ya je ya karya a bashi can ya bambaɗanci a bashi a'a haramun ne wannan bai dace mutum ya tashi kokarin bakin abin da zai iya sannan ya dogara ga Allah madaukin sarki وكذلك هكذا من يبذل اجتهاده wanda zai bayar da kokarin shi matuka gaya wa ya tamidu ala nafsihi ya kuma dogara akan kanshi wala ya tawakkalu ala rabbih baya dogara ga ubangijin shi fa huwa maqbulun shi ma abin ya sarwa ne kaga kenan dole sai an samu abun guda biyu a samu ijtihadi a samu dogara ga Allah sai baitin shi na goma sha biyu shi abadu ilaha ala tikadi quburihi fatabawwa'u fi manzilil insani abadu ilaha sun bautawa Allah madaukin sarki ala tikadi quburihi suna masu itikadin samuwar Allah madaukin sarki tare da su fatabawwa'u fi manzilil insani wannan ne yasa yasa suka zama su cancanta a safar da su a masarki na kyautai hadhihi manzila wannan matakin yuqalu laha ana ce mata manzilatul ihsan matakin kyautai wahiya kama fassara annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah kira da amin tabbata gare shi ya fassara al-ihsan ce an ta'budallaha wahda ka bauta wa Allah shi kadai ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yarak idan baka ganin shi yana ganin ka فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله idan mutum zai suranta wannan matsayin a dukkanin halayen shi baki daya la siyama halal ibada musamman halin ibada a lokacin ibada mana'ahu min al-iltifati bi qalbihi ila ghayr rabbih to wannan ne zai hana shi ba zai yi waiwaye zuwa ga wani ubangijin shi ba bal aqbala bi kulliyatihi ala Allah dukkan shi zai fuskanci Allah madaukakin sarki mun fahimta da kyau kuma ina ga misalin wannan a bayyane yake manzala sai ka bauta Allah kamar kana gani in ba ka ganin shi ka san yana gani misali ka dauka kamar makaho da mai idan suna zaune suna tattaunawa duk da yake shi makafon baya ganin mai idan amma baya inkarin mai idan na kallon shi shi yasa sau tari wani sa'in idan makaho zai yi abu yakan gaya jagoran shi cewa duba ba kowa a wurin me yake jin tsoro kar ido ne shi yanzu daga lokacin da mutum ke aiwatar da aikin da akwai mai sa ido a wurin baya yin wasa ku fahimta da kyau a yanzu misali an ba ɗan gida na aiki idan mai duba aikin ya zo ko wanda ya ba da kwangilar shin mai aikin yana yin halinci a lokacin wannan ba zai yi halinci ba saboda ya san in yi halincin tashi za ta to har idan za ka ji tsoron kai aikin laifi gawa ne mushirk ne supervisor ne zai kama ka min babu aula ka san cewa Allah madaukin sarki na kallon abin nufi har idan ganin idan wani zai sa in ki to fa Allah yana kallon ka ya zaka da ganda Allah ke maka shi yasa lokacin shi ga muku ɗaya daga cikin magabata suna tafiya da yaran shi sai shi mahaifin ke shi wa dan ya dube musu ga lambu nan ya shige shiro musu ƴaƴan itace amma yaron ya duba ta yadda ba wanda zai gansu to sai da ya hawaye taka ya mika hannu zai shiru shine sai danki cewa ya abati ya rana wahid baba akwai mai kallon mu sai ya sauko da gaggawa ya duba dama da hagun bai ga kowa ba sai ya sace komawa zai shiru ya ce ya abati ya rana wahid akwai mai kallon mu da ya haka hasso uku sai ya ce masa wai hak man ya rana wai wace kallon mu sai ya ce masa Allah kai ka ce a yi aikin kar wanda ya gani sai Allah madaukin sarki to kaga wannan ai an bar baya ba zane kenan shi wanda zai ganka bai wuce ya hukunta ka a duniya din zai iya idan ba zai iya ba ya fallasa ka in duk wannan ba da amfani ya riga ma kallon cewa kai mai aiki a duniya kuma ranka baya san wannan to ina kai abu a gaban wanda yake kallon ka kuma zai iya hukunta ka in har za ka ji tsoron wani min ba da aula to lalle kai tsoron ubangijin wani shi yasa Umar dan Khattabi Allah ya dade shi lokacin da ya tsaya bayan wani gida yana sauran muhawara tsakanin wata mahaifiya da fiyarta wajen ƙara wa nono ruwa yana cewa uwar na cewa sai an ƙara ruwa a nonon an siyar yana cewa ba za ƙara karshe da take cewa uwar amirul mu'minin ya sanya doka ya ce hakan haramun ne Allah ya hana sai take cewa diyar kai canki amirul mu'minin baya kallon mu yana tansi iyalin shi na bacci tace to ai idan amirul mu'minin baya kallon mu ubangijin amirul mu'minin na kallon mu a lokacin Umar ya addu'a ce ya gode wa Allah da aka tsare dokar shi ba don jin tsoron shi ba sai don tsoron ubangiji shi to haka ake son bawa ya zama jajirtacce Allah ya datar da mu to sai sha wannan shine matakin wata wajaha bi kalbihi ilaihi mutum ya fuskanci Allah da zuciyar shi muta'addiban fi ibadati mutum ya zama yana mai ladabtuwa da kalkastar da kai a fi ibadashi atiyan bi jami'i ma yukammiluha yazo da dukkan abin da zai kammala ibadashi mujtaniban kullama yunqis ko kullu munqisin laha ya nisa shi dukkan abin da zai taimar ibada duk abin da yake ibada ne mutum ya kokari duk abin da yake kama da da shi wa hadhihi manzila wannan matakin min a'zamil manazili wa ajalliha yana daga mafi girman masafkai mafi daraja walakin na hataju ila tadrijin lin nufusi shay'an fa shay'a sai dai abin da yake bukata nan horar da zuciya bin matakai sannu a hankali domin mataki ne ba a wayan gari kai tsaye mutum yake sai ta hanyar mumarasa gogayya yau da gobe tsare da ibada lizintar gaskiya nisasa duk abin da Allah madaukin sarki ya hana a yanzu ba ma aikin ibada ba ko aiki na duniya da ake yi wanda ya fika tsare amana yau da gobe fika gobe a zai fika sanin makamar aiki yanzu wanda yake zuwa wurin aiki ya tsare ka'idojin aiki yana yin daidai da wanda baya zuwa sai albashi ya kusa ba sa zama daidai to haka matakin ibada lokacin da mutum ke yi darajar shi kan karu a wurin Allah madaukin sarki mataki bayan mataki wala yazalu al-abdu bawa ba zai gushe ba yu'awwiduha nafsuhu yana saba wa ran shi hakan hatta tanjaziba ilaiha har ran shi ta jawo zuwa ga aikata wannan aikin wata atada hata kuma saba da ita fa ya'isha al-abdu kariral ayn bi rabbih bawa zai rayu cikin farin ido da kwanciyar hankali da zuwa ga ubangijin shi farihan masrura yana mai farin ciki da annashawa bi qurbihi da ibada da yake gabatarwa ba wani aikin ibada da bawa zai yi face sai ya ji nishadi a ran shi in yayi sallah ya ji dadi in ya karanta alqur'ani ya ji dadi in ya karanta hadisi ya ji dadi in ya sada zumunta ya ji dadi in ya bada sadaka ya ji dadi duk aikin da mutum zai yi na ibada sai ka samu akwai nutsuwa da kwanciyar hankali me ya sanya saboda ayyukan shi na yau da gobe suna kusantar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma za ka same shi mai haƙuri ga dukkan matsayin da ya samu kanshi a ciki in ya samu ya gode wa Allah in bai samu ba ya haƙuri ya saka Allah ya hukunta a baitin shi na goma sha uku da sha hudu ya ce na sabu da khalifa tafiya rida mahabubihim fil ilmi wal irshadi wal ihsani sahibu da khala'ika bil jisumi wa innama arwahuhum fi manzilin fawqani yace nasabu da khalifa sune waɗanda suke yi wa shugaba nasiha fi rida mahbubihim amma wajen neman yarda ubangiji mun fahimta za ka fuskanci shugaban su yi mar magana ba maganar cin zarafi ko wulakanci ba za su yi man nasiha ta hanyar ta dace idan za su yi mar magana baki da baki su yi mar magana baki da baki idan hanyar za su yi mar za su yi mar amma za su yi fi rida mahabubihim wajen neman yardan ubangijinsu shine mahabub za su yi nasihan bil ilmi a ilmanci ba magana son zuciya ba wal irshadi da kyakkyawan karantarwa karkashin ayoyin alqur'ani da hadisi na manzon Allah wal ihsan da kyautayi ba maganan batanci ko cin zarafi sahibul khalaiq bil jisum sannan sukan abuci abokan zama mutanen da suke rayuwa tare da su biljisum ta hanyar jikkunansu wa inna ma arwahum sai da rayukansu fi manzilin fawqani yana wani mataki da yake sama idan ka duba da kai da su duk ɗaya ne a nan gurin a duniya amma suna harin wani mataki mai girma a wurin Allah madaukakin sarki da haka sau tari za ka ga mutum yana rayuwa ku a bayan ƙasa mutum ne wanda kai baka itibarin shi a bakin komai amma matsayin shi a wurin Allah ya wuce yadda ake tsammani to wannan kullum shi ne hadafinsu darajarsu ya karu a wurin Allah maɗaukin sarki kullum su samu promotion su samu ci gaba ba wai su samu demotion ba a shi wani ɗabi'an shi ai idan zai samu promotion harkokin shi na duniya su kan bama to yin so shi tsakanin da ubangiji ma ci baya to ai akwai 'yan duniya suke so lahira ko uku suna da yawan gaske Allah da fasiri to sai sai arwahuhum fi manzilin fawqani hadhihi haluhum ma da khalqi wannan shine halin su tare da halitta akmalu halin wajallu shine mafi kamalar hali kuma shine mafi daukaka fa abdaw lahum ghayatan nusuhi sukan yi musu nasiha matuƙa gaya wa habba lahum ma ahabbu li anfusihim min alkhairi sukan so wa al'umma abinda sukan so wa kawunan su na alheri wa karihu lahum ma karihu li anfusihim min sharri sannan sukan kiye musu abinda suke kiye wa kawunan su na sharri fasa'u fi izalati sharri anhum bi kulli mumkin suka yi kokari matuka gaya wajen kawar da sharri daga baransu ta hanyar da suke iyawa sannan wajtahadu fi isal nafa ilaihim suka yi kokari wajen sadar da amfani zuwa gare su bi kulli maqdur da dukkan abin da suke da iko akan shi min amrihim bil ma'ruf wajen umarnin su da kyautayi wa nahayihim anil munkar da kuma hanin su da abin da yake munkari ne wa it'ami ja'ihim da ciyar da mayyucin su wa kuswati arihim da tufatar da wanda yake tsaraici wa ighasati malhufihim da taimakawa mabukaci wanda ke cikin halin kaka ya kayi wa ta'alimi jahilihim da sanar da wanda bai sani ba wa aradi'i mazalimihim sannan da kawar da zalunci tsakaninsu wa nasri mazlumihim da kuma taimakon wanda aka zalunta wanda yake azzalimi za a kawar da shi shine radi'i zalimihim wanda yake zalunci a kama hannun shi a hada shi zalunci wa nasri mazlumihim wanda aka zalunta kuma a taimake shi a bi markadin zaluncin da aka yi masa wa ihtimali azabun da jurewa cutuwa wa kaffihim adha nufusihim anhum da kuma kamewar su daga barin cutarwa kawunan su gare su wa ma hada tare da wannan fa suhbatuhum lahum bizahiri wal jismi abuta tsakanin su da su bizahir a bayyane wal jismi wani abokinka ne wani abokinka ne amma rayuka suna ga Allah madaukin sarki sun kare mutuncin al'umma ba sa cutanka da baki ba sa cutanka da kowace gaba za su yi maka mu'amala ta musulunci amma harin su samun matsayi gobe da biya ba wa amma kudubuhum amma zukatansu wa arwahum da rayukansu fa innaha tajulu haula alhabib suna kai kawo dangane da masoyinsu shine Allah madaukin sarki shine suke neman yadda shi Allah madaukin sarki da dadda wa tatlub min qurbihi a'zama nasiba suna neman a'zama nasib mafi girman rabo min qurbihi kusanci da Allah madaukin sarki fataratan wani lokaci tankasiru bayna yadayhi za su karaya ga Allah madaukin sarki wato mutum ya tsoro ya kama shi ya rika jin rajfa wa taksha'u ka kalkasar da kai wa taqda'u ladai ka dai suna zuwa gare shi wa tawran wani lokaci tashkuruhu bi hubbihi za ka yi godiya gare shi ta hanyar san shi wa tudillu alai listihdari birrihi wa qurbihi wani lokaci kuma nuni ishara zuwa ga halarto da girman shi da kuma kusance shi a cikin zuciya thumma tumilu ila maradihi sannan karkata zuwa ga neman yadda shi fatajtahidu fi ibadatihi kai ijtihadi wajen bauta masa wa tuhsinu ila makhluqatihi kyautawa zuwa ga abin halittar shi fa haula ibumun nas wayannan su ne mutane bal humul uqalaul aqsiya su ne masu hankali masu hankali wanda suke mu'amalantar mutane irin wannan mu'amalar cewa la haula la quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah madaukakin sarki sai baitin shi na goma sha biyar yace billahi da'awatu da khala'iqi kulliha khawfan ala al-iman min nuqsani da'awatu da khala'iq addu'a ta halittu kulliha dukkan ta billah ga Allah madaukin sarki take haufan suna masu jin tsoro min nuqsani tsoron tawaya alal imani ga Allah ga imani wato kullun suna jin tsoron kada Allah ya jarrabe su da abin da zai sa imani su rubu hadihi manzilatur riaya wannan shi ake ce da shi mataki na ar-riaya kiyayewa li haqa'iqil imani ga abin da yake hakikanin imani wa mashahid al-ihsani da kuma ganin abin da yake kyautayi ne wa zalika anna al-abd la yanbaghi lahu an yu'rida an tadabburi awani wannan baya kamata a ce bawa ya kauda kai daga barin lura da halayen shi shin canji kake samu na ci gaba ko kuma ci baya a ba a bukatan bawa ya kasance da sarari a wuri daya wa tafakkur fi nafsi amalihi ya auna ga cewa ayyukan shi wayar gaba suke ci ko baya suke ci dole bawa ya ga yana samun ci gaba bal yabzulu judahu qabla al-amal a'a ya bada kokari matuka gaya kafin aiki wa fi nafsi al-amal da kuma wannan aikin karan kanshi wa tashihihi wa tahsinihi inganta aikin da kuma kyauta shi ya za aikin ya zama ingantacce kuma ya zama mai kyau kuma ya sunuhu sannan ya bawa aikin kariya mai mufsidat daga abin da ka iya bada shi wannan kudin kwacin yadda mutum ke shirya halin shi ko shirya rayuwar ta duniya don mutum zai gina gida ya san wani hanya zai bi gidan mai kyau a gani da ido in an gani mai kyau sannan kuma ya zama mai kwaji sannan ya ba wa gidan kariya daga abin da ka iya bata shi dole a yi lura cewa abu kaza zai iya zama barazana misali in akwai hanyar ruwa ko ko an yi gidan ba mafitar ruwa da abin da ya kama da wannan to dole ibada idan mutum ya yi ta sai ya yi la'akari da mai ke shigowa ibadar don batawa ya zai gyara wannan abubuwan wayu na zihuhu ya tsarkake ayyukan shi na ibada anil munaggisat daga barin abubuwan da ka iya tauye ibada ko bata ta fa inna hibzal amali a'zamu min al amal tsare aiki shine mafi girma sama da aiki haka ne ko ka tsare abu ka dawwama kana yin shi yafi wahala sama da yin nashi so tari wani sa'in kakan yi abu in kai sakaci kuma sai abin ya lalace fa kullama zadal abdu ri'ayatan li amalihi duk lokacin da bawa ya ƙara kulawa da aikin shi wajen jihadan fihi da kuma bayar da kokari wajen aiwatar da aikin izza da imanuhu imani sai karu wa kullama naqasa min zalik duk lokacin da aka samu tawaya da shi baya wajen aikin shi naqasa min imanihi bi hasabihi to haka ne imanihi zai ci baya wa min a'zami ma yanbaghi mura'atuhu yana daga mafi girman abin da yake kamata a kiyaye shi fil amali a cikin aiki mashahadul ihsani wancan abin da muka yi magana ihsani bawa ya rika ji a cika cewa Allah madaukakin sarki na kallon shi duk inda ya shiga wa huwa al-hirsu shine kwadayi ala iqa'il ibada a bisa aiwatar da ibada bi huduri qalbin a lokacin da zuciyar mutum ke halarci wa jam'iyyatihi ala Allah mutum ya rika ji cewa yanzu hade yake da Allah madaukakin sarki wa kadhalika mura'atu minnatillahi ala al-abdi haka nan kiyaye ni'ima ta Allah da ya akan bawa wa annahu yanbaghi lahu an yashkura Allah ala tawfiqihi lidhalika al-amali a'zama shukrin bawa ya ji cewa ya kamata ya godiya ga Allah madaukakin sarki a bisa datarwa da ya masa ga wannan aikin mafi girman godiya wa kadhalik haka nan mura'at da khawfi wa raja kiyaye tsoro da kuma fata wanda ambaton shi ya gabata ya khafu min raddiha mutun ya zanyi da jin tsoron kada a mai domar aikin shi a ce ba a so bi ujubin kar mutun ya yi jiji da kai ya rika jin cewa to ai daman yanda ya san yayi aikin nan lalle aikin zai samu amsa a wurin mutane aw riya'in ko kuma riya son a gani aw takabburin biha ko kuma takabbur girman kai wani sa'in ya zan mutum ko lakca yayi ko darasi yayi wai wannan darasin ya kuka ji ce ai an yabe ka malam ai daman na san arina to irin wannan shi din sai ya samu mafaka ko kuma da zaran ya ji an ce ai wasu sun yi suka ga abin da ya kuma sai haushi ya kama shi aw adami qiyami bi haqq aw adami qiyamin bi haqqiha ko kuma rashin tsayuwa da haƙƙin abin da ya kamata ya kula da shi aw gairi zalika abin da ya kama da wannan wa yarju qabulaha bi rahmat rabbih wa mannihi wa ihsanihi ilay bawa ya zan yana fatan qabulaha an suwar aikin bi rahmat rabbih da rahman ubangiji shi wa mannihi da fadalan shi wa ihsanihi ilay da kyautatawa shi zuwa gare shi alladhi min jumlatihi tawfiquhu laha wanda daga cikin jumla ta rahaman ubangiji da baiwa da kyautayi shine yi wa bawan muwafaka mun fahimta yanzu haduwar mu a wuraren darussa irin wannan muwafaka ce ta Allah madaukakin amma za ka samu wani ko wasu kamar kai da yawan gaske abin da ya dame ka ba shine abin da ya dame su ba wani yanzu inda zaka ce ya zo ya zauna a nan wurin awa daya ya saurari darasi wallahi gare ka ce zauna a rana awa uku ya fi markuncin hankali zauna a rana saboda baya da abin da ya sawa a nan ruwa ran shi ba haka ke so ba to kai ka ji cewa kana son ka saurari darasi na addini muwafaka shi daga Allah madauki ba hikimar ka bace a baitin shi na goma sha shida da sha bakwai ya ce azafar kulu ba an shawagili kulliha kada farrabuha min siwar rahmani harakatuhum وهمومهم وعزومهم لله دار الخلق والشيطان أذف القلوب sun kadaitar da zukatansu an shawagil daga barin dukkan abubuwan da ka iya shigaltar da zukatan kulliha dukkan zukatan kad farraquha sun wofintar da ita min siwar rahamani daga wani Allah madaukakin sarki ma'ana a zukatansu ba kowa in banda Allah harakatuhum motsinsu wa humumuhum damuwarsu wa uzumuhum da abubuwan da suka mayar da hankali suka sa gaba za su yi lillahi suna yin shi ne don Allah lali da halki ba don halitta ba wa shaitani ba kuma don shaitani ba ma'ana suna neman yardan mahalicci ne ba neman yardan akan halitta ba ai farrabu qulubahum abin da yake nufi sun kadaitar da zukatansu an jani ma yashghalu anillah daga barin duk abin da ke shagaltarwa daga barin Allah wa yubidu an ridahu ya nisasa daga barin yarda shi wa haba haqiqatu zuhudi wannan shine haqiqanin az-zuhud wato takatsantsan da kuma gudun duniya wala yafi hada tafrigu qaras da zuciya da karkade ta irin wannan baya wadatarwa hatta yamla al-qalbu har sai zuciyan ya cika mil afkarin nafi'a da tunani mai amfani wal quzumi sadiqa da kuma niyya ta gaskiya fatakuna afkarun abdi sai tunanin bawa ya zama fi kulli ma yuqarribu ila rahman cikin duk abin da zai kusantar da shi zuwa ga ubangiji min tasawwur ilmin wajen surar ta ilimi wa tadabbur qur'ani lura da ayyukan alqur'ani wa zikrillah ambaton Allah bi huduri qalbi wato ba irin ambaton Allah shigartacci ba kun fahimta yanzu misali wani yana da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha amma can kuma akwatin talabijin ne duk abin da ake a can wurin yana kallo kuma yana ji amma bakin shi hayar laki to wannan ambaton Allah ne irin talaka ne ana son lokacin da bakin ka ke ambaton Allah a zuciyan ma ya zama haka to shine ce wa zikrullahi bi huduri bi huduri kalbi wa tafakkur da tunani fi ibadatin wa ihsan wajen ibada da kuma ihsan wa khawfin da jin tsoro min zalla tsoron zamewa wa isyan da kuma sabawa Allah wa ta'ammul lura li sifatir rahman da sifofin Allah madaukakin sarki wa tanzihi da tsarkake shi an jami'il uyubi wan nuqsan daga barin dukkanin aibubuka da kuma tawaya aw tafakkurin fil qabri wa ahwali ko tunanin kabari da kuma halin da kabarin ke ciki na ni'ima ko kusan haka aw yawmil qiyamati wa ahwali ko kuma tunanin ranar alkiyama da tsorace-tsoracen da ke cikin alkiyama autul jannati wa na'imiha ko tunanin aljanna da ni'iman aljanna wan nari wa jahimiha tunanin wuta da kuma azaban wutan sosai wa afkaru tunanin su hadima yana arerewa yana kai kawo haula hadhihi umur tsakanin wannan al'amura ya tuna aljanna ya tuna wuta ya tuna abu kaza ya tuna abu kaza mutanazziha an dunayyatil umur ran shi tsarkakakkiya ce daga barin kalkastattun al'amurra wata fakuru bima la yujidi da kuma tunani cikin abin da bai amfana makomai domin akwai tunani mai amfani akwai tunani da bai amfana makomai ala sahibihi tunanin da baya amfana komai ga wanda ya shi illa alhamma wal wabala sai dai bakin ciki da musiba wata bayi alwakti da kuma tuna bata lokaci to zarta shi wata shtital bali da kuma bata tunanin zuciya albali shine zuciya ghayr nafi'in lil abdi fil hali wal ma'al tunanin da baya amfana wa bawa da komai fil hali wal ma'al anan halin ka na rayuwar duniya wal ma'al da goma koma idan mutum zai yi tunani tunanin shi zan mai amfani amma duk tunanin da ba zai koma ma da amfani ba barin shi yafi zama alheri to sai baitin shi na 18 wanda ina ga shine baiti na karshe da malam ya rubuta yace ni'mar rafiqu li talibi subil allati tufdi ila khairati wal ihsan ni'mar rafiq ma dalla da abokin tafiya li talibi subul ga mai neman hanyoyi allati tufdi ila khairati hanyoyin da ke sadar da mutum zuwa ga ayyukan alheri wal ihsani da kuma ihsani ar-rafiq abokin tafiya to madalla da mutum abokin tafiya wanda neman shi da hadafin shi neman abin da zai kai shi zuwa ga samun tsira gobe da kiyama fa haula'i humul ladina yas'ad bihim rafiquhum irin wayannan mutanen su ne wanda abokin tafiyan su yake arzuta da su idza kutada bi suluki sayrihim idan yayi koyi da suluki irin na tafiyansu iza da bi suluki sayarihim a farikuhum idan jama'an da suke tare da su suka yi koyi da abin da suke yi to za su rabauta wa haula illazina amarna Allah an nas'alahu an yahdina tariqahum irin wayannan mutanen su ne Allah madaukin sarki ya umarce mu mu roke shi ya shiryar da mu tafarkin su iz an ama alaihim bi sidqi imanihim wa taqiqihim saboda Allah madaukin sarki yayi musu ni'ima da gaskiyar imaninsu da kuma tabbas a fi imaninsu fanas alullah an yi hadiyar nasirar da musulmi muna roƙon allah shi da mu tafarki madaidaici siratun ladina an amalaihim tafarkin wanda ya ni'ima a kansu minan nabiyyin daga cikin annabawa wa siddiqina da siddiqan bayi wa shuhada'i da shahidai wa salihin da salihan bayi wa hasna ulaika rafiqa lalle tare da wa'annan mutanen ta yi kyau wa an yi jannibana turukal ghadabi muna roƙon shi ni su samu daga barin hanyoyin fushi wa balal da bata almusila ila khizi wanda ke kai mutun zuwa ga tasku jin kunya wal wabal da musifa li'annahu akramul akramin saboda shi ne mafi girma a cikin masu girma wa arhamar rahimin kuma shi ne mafi jinkan masu jinkai wallaha as'al Allah nake roƙo wa bi asma'il husna da sunayen shi kyawawa wa sifatihi da sifofin shi wa ni'amihi da kuma ni'imomin shi a tawassal da su nake tawassali Allah ya rahamana khaira ma indahu kada Allah ya haramta mana mafi alherin abin da ke wurin shi min al-ihsani na kyautayi wa gufran da kuma gafara kada Allah ya haramta mana waɗannan abubuwan bi sharri ma indana da sharrin abin da ke wurin mu min at-taqsir wajen kasawa da takaitawa bi huquqihi da haƙoƙin shi wal isyan da kuma sabawa wa an yaj'alahu khalisan li wajhil karim na roƙon Allah madaukin sarki sanya aikin mu tatacce da yabi shi da neman yadda shi wa sababan lil fawzi indahu fi jannatin na'im ya kuma sanya shi ya zama sababi wajen samun rabo gobe da kiyama a aljannatai na ni'ima wannan malamin yake addu'a Allah ya anshi aikin shi ya sanya shi ya zama yayi shi don shi kuma ya sanya shi dalilin da zai sa samu rabo gobe da kiyama mu ma muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda malam ya roƙa abinda muka karanta a nan wurin Allah ya sanya shi ya zama tatacce ne mun yi shi don Allah madaukakin sarki mu ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya abin da muka karanta a nan shi ne dalilin samun rabon mu gobe da kiyama walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai awwalan wa akhira farko da karshe wa zahiran wa batina a bayyane da aboye hamdan kafiran mubarakan fihi yabo da godiya masu yawa masu albarka kama yambagi li karami wajhihi wa izz jalali kamar yanda yake dacewa ga girman shi da kuma ɗaukakan shi wa sallallahu ala محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين tsiran Allah da amin tabbata bisa ga Muhammad wanda yake annabi shi ne bakuwa wanda ya turo shi ya zama rahama ga talikai baki daya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman kathira alhamdulillah to Allah mana muwafaqa ya kuma da mu abinda muka fada ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda mu kuskure Allah ya fi mana Allah ya ɗauka musulunci da musulmi Allah ya kyali ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin gudun cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna da gonki Allah ka yi muna maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna da gonki Allah ka samu karfin zukatan mu ka samu karfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu shiga da imani